Mai saurare barkanmu da wannan lokaci tare da ni Muslim Muhammad Yusuf ta cikin Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Sallar da ta wuce ta barwawa da bashi gashi dai al'umma an riga an sallata. Sai dai duk da haka wasu na cewa fa su kam a ci shiru ce. Domin kuwa ba lallai su iya bayyana walkajamin da suka yi a wannan sallah ba. Maka duba wasu jihohi a arewacin Najeriya da suke bayyana cewa lamarin fa sai du'a'i domin kuwa ba za a iya kamantawa da baya ba. Shirin Najeriya a yau ya ziyarci wasu jihohi a arewacin Najeriya domin jin ta bakin yadda al'umma suka gudanar da shagulgulansu na sallah musamman a cikin wannan yanayi na matsin rayuwa. Azantawar Ali Baban Karfi da ke birnin Zaria da wasu mutane da suka ce su a wannan karan ma sai da suka makare wajen yin siyayyar kayan cefanen sallah domin sai a wayewar garin ranar farko suka iya samun falala da buɗi na Allah wanda kuma a ganinsa wannan damuwa ta samu asali ne da kashi 80 cikin ɗari na al'umma suke jin jiki da yanayin yadda sallar ta zo musu.
sunana usman ahmad to ai alhamdulillah ka san tun farko azumin an ɗan ya kaman ba za a samu walwala da falala ba to amma da ƙarshe cikin iman Allah sai aka samu kuma walwala da falala shi yasa abubuwan suka ɗan zo mutane a ƙorace to duk da haka shi yasa kaga an ɗan yi makar wajen yin cefane da ɗan wasu abubuwa amma alhamdulillah yanzu dai abubuwa sun sun kankama daidai me ce ganin ya kawo wannan kuncin rayuwa haka ne To, ya danganta ga yanayin yadda yadda rayuwar ta zo mamun al'umma. Wani za ka ga ah, wurin ɓarayin shi shi lokacin ma yake jin daɗi, amma mafi yawa an fi shan wahala gaskiya. Mafi yawan al'umma an fi shan wahala cikin kashi ɗari, kashi tamanin na ƙasar nan wahala ake sha. Masu jin daɗin ba su wuce kashi ishirin ba.
to yanzu gani tare da wani da zai bayyana sunansa malam kai ma gashi na ka fito kasuwa har ka da manja da magi a hannun ka menene ya ya abun nan kuma sunana abubakar hassan Ah, na fito kasuwa ne yanzu saboda ban samu na si cefanen sallah da wuri ba sai yanzu ne na samu na yi cefane na dan makara a yin cefanen saboda halin rayuwa to yanzu ne aka dan samu sannan aka je aka dan samu aka cefanen me ya kawo haka to saboda kuncin rayuwa alal hakika ah, na yi aure fiye da shekara sha biyar kowane sallah zan samu nama in samu kaza amma bana saboda kuncin rayuwa ban taɓa yin sallan da ban sai naman sa ba bana sai bana ban iya sayan nama ba sai dan abin da aka samu da abin da babu saboda abin da ya kawo dai kuncin rayuwa ne da rashin babu sai yanzu ne Allah ya dan kawo abin da aka samu aka buga na aka buga nan shine har aka iya samu aka ce fa ne to me ya kawo tsadan abubuwa din?
to abubuwa abin da ya kawo tsada abubuwa tun da wannan gwamnatin ta zo ta cire tallafin mai ah, tun a nan ba mu ƙara gane kan rayuwa ba ana cewa tallafin zai amfani talaka amma ba abin da ya ta amfani talaka sai azaba da, da masifa kuma shi kan shi wutar lantarki da aka cire tallafi da wasu abubuwa to duk gwamnatin da ta, ta, ta yi wannan abubuwa wannan cire tallafin mai shine ya taɓa duk wahalar da ake ciki a najeriya mota ta tashi komi ya tashi a kasuwa abinda da muke siya dubu ɗaya sai ka ji an ce dubu uku magani da kake siya dubu ɗaya sai ka ji an ce dubu uku duk abin da ka taɓa hatta ruwa ruwan sha fiye watan nan na banza da muke siya naira biyar sai ka ji an ce ashirin da biyar so wannan abubuwa da gwamnati ta cire shi ne ya sa mutane a cikin matsanancin azaba A jihar Gombe akwai masu cewa al'amuran fa sai dai hamdala ko da yake shekarun baya ba za a iya kwatanta su da irin wannan sallah ba. A zantawar wakilin mu Rabilu Abubakar da ke Gombe a cewar wani abinda mutane ya kamata su gane lamarin fa duk duniya ne.
suna na amina a kyauta mai kayan gwari bakin kemisin da'u so gashi an yi sallar karama ta idi ya wannan sallar ta zo maka mu sallah za mu ce alhamdulillah alhamdulillah mun gode allah wannan abubuwa da muke gani za mu iya cewa gabe ɗaya ma ba iya najeriya ba ne duniya ne abin nan ya shafi duniya kuma kowa ya san cikin halin da ake za mu ce mun gode wa allah tunda muna da rai da lafiya amma irin shekarun baya da suka hige shekara kusan goma sha ba irin wannan muke yi ba yanzu ma muna gode wa Allah na farko wani gun ya tohe wani gun ya bude za mu iya cewa ko ina a tohe ne amma wani gun a bude ne tunda muna da rai da lafiya ko ba haka ba amma kaman kuncin rayuwa kaga abinci ana yawo da shi kala kala gaskiya wannan sallah ta yi bamban da kowace sallah kamar ko ba haka mutum da ba ke sallah ba yawa batun ɗansa sallah inda muke gode wa Allah dama ya he ɗinkin sallah yana nan ɗinkin sallah ya fi aga a biyu zuwa uku mu irin mu manya ba mu muka fi damuwa ba yara irin yan bani babu wannan ya ga agun wannan wannan ya ga agun wannan wannan in bai ga ba dole hankalinsa ya tayi ko ba haka ba yara ma an musu bakin gwargwado da ne musu uku hudu biyar yanzu sun samu ɗaya wani kuma ya wanke nasa na da ya saka to malaminu a lokacin bukon sallah irin nan ana yawo da abinci kala kala kamar da ka faɗa a taimaki wani a taimaki wani sannan a wani bangare kuma za ga cewa a garin ana walwala ta kuɗi ana walwala ta a, irin rayuwa ta canja yau na samu rufin asiri barin yi kaza a zan je gurin shakatawa kaza ya kake ganin wannan a wannan lokacin ya sallan ta zo an samu irin ana irin wannan walwalar wallahi abin da zai baka mamaki kahi casa'in cikin ɗari kai kwata-kwata kahi goma wara ma baka wani misali da kamanta baka tambayar ba kaga ana fitta kai tun azumi ya rage kwana ɗaya kwana biyu to wallahi bana abin da zai baka mamaki fidda kai ya gagari bayan Allah da yawa ya gagari bayan Allah da yawa wanda suke barwa kai ka fidda naka su ma wanda suke da shi din sun kama nasu sun daura bakin buhun maimakon su baiwa talaka su ma su samu damar su fidda nasu to sun hana gaskiya walwala an samu rahinta da yawa ba ma abin ba zai misalta ba kawai ya dai mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da ƙarshe malaminu mai fatar ka ganin cewa ba yau aka fara sallah ba ana yin sallah an yi sallah ɗaya an yi sallah an yi sallah ba iyaka aka shiga wannan kotu rayuwa za mu ɗauke shi a matsayin jarabawa ne za mu ɗauke shi a jarabawa kuma za mu ɗauke shi a kaddara kuma inda za mu gode wa Allah da muna da rai da lafiya muna zaman lafiya kaga ya fi kowanne abu daɗi wannan abu insha Allah sunansa ya huce kuma zai huce ma da izinin Allah.
Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Ana iya jin shirin ta tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci da kuma ta trustradio.com.ng. madalla malam muhammadu sani cewa yi fa wannan sallah sai addu'a musamman 'yan albashi domin kuwa sallar dai gashi ta wuce amma kuma gwamnatoci da hukumomi sun zira musu ido babu wani abin takalihu sunana muhammadu sani wanda aka fi sani da sani breka mazaunin tudun jikun a nan zaria Muhammadu Sani a gudanar da bikin sallah.
to alhamdulillahi dukan guda ta tabbata ga allah ubangiji mai kowa mai komai inda aka ce allah ya baka da lafiya to ya baka duka wani rayuwa da gudanar da sallah amma kuma ka duba ta wani barayi kuma to abin da sai dai godiya za ka duba tun da ni kamar yadda cewa ina nan zaria kuma jihar kaduna to abubuwa dai su ba su yi daɗi ba ta barayin gwamnati inda ta kasance gwamnati ba ta ma mutane abin da ya dace ba na maganan wani albashi da sauransu mutane sun yi sallah ba kuɗaɗe a hannun su dai tsadar rayuwa da aka ci Amma gashi na kanka da manyan kaji guda biyu ka kamo daga cikin kasuwa ba albashi.
alhaji Allah wannan Allah ne kuma irin mutanen arziki da muke da su irin irin ko zai ce ma rashin albashi ta wurin malam Muhammad Sani gashi kada aje yara su bara maka kuka ko sabu makota ko da sauransu wannan abu ne na Allah da taimakon mutanen arziki da muke da su Wato kana nufin ka nuna min cewa sallan bana ya sha bamban da na baya kenan.
a hakika ne mutuka sosai sallan bana sun sha baya da na daban me kuma baya ba wai alkhairi ba ba wai jin daɗi ba a wahala ce ta bambanta su gaba daya tun tun da aka fara sallah dai ni dai ina cewa ce tun na fara sallah da lokacin ko na shiga aiki nake ma'aikaci a gwamnatance ban taɓa fuskantar irin wannan abu ba sai dai abin da na kasance ma tun farko muna godewa Allah tun da ya bamu da lafiya da komai to sai mu ƙara gode mai akan lamarin da muke ciki To amma me kake ganin ya kawo haka wahalhalun ne da ake.
to in muka duba bangaren a da- a zamanance muka kuma kuma bangaren addini za mu yi mu tambayi kanmu a addinance halinmu da wasu abubuwan suka jawo mana sai mu koma daga istighfari muna roƙon Allah idan kuma ku koma wani abu mugawan shugabanni da Allah ya haɗa mu da su masu haddama da baba kere su ne suke jawo mana wannan abu idan za ka duba abubuwa an cire mana tallafi an bana kaza sai aka ce an ninka mana a grant din da ake ba kowace jiha an za ka duba jihar Kaduna ana ba mu grant masu ƙarfi ana ba mu kusan triliyan goma sha biyu da sauransu amma a ce wai a ce an kai matsayin da ba a mutane albashi ba da abubuwan rayuwa to dole mutane kan su shiga cikin wani rayuwa wanda ba shi ba na cikin kunci shine gaskiyar magana To, Yanzu kai ya kake ganin sallah na gudana tun daga mutane na kaiwa da komowa kowane kwana kuma za ka ana fiji kaza.
to aka dan jarida ne kana ganin mu idanunka ina ga ma ma- da hakika ne dukkan in ka je kai fira da wasu masu fira kazan nan mutane goma sha biyar zuwa ashirin daga masu fira kazan nan duk akan yan bashi ne in an yi albashi za mu biya to haka kuma muna gashi kazan ta nika kudin ta ta yi tsada hakika dole wani nayi ne ba dan yana so ba saboda yara saboda ƴaƴa ba zai yi a ce ka sawa musu dan yanka musu koda dan fifike ba a ce ba komai an tashi gida empty kaga dole wani duka an zaka je ka fiyar da su ga su can ka ji duka akan bashi suke tafiya To wai shin mu duba ya batun ɗinkin sallar ya kasance a wannan karan? A cewar wannan bawan Allahn kusan al'umma a wannan karan wankau kawai suka dinga yi. Domin kuwa ba kowa ya iya ma mallakar ɗinkin sallan ba. Shaidar da mutum zai iya gani ita ce a masallatan idi da aka ziyarta za a gane cewa al'umma suna cikin wani yanayi.
sunana sale mai shinkafa jos allah ya karba mana abin da iwadunmu da muka yi to amma yaya aka gudanar da sallah din an samu an yi ɗinke-ɗinken sallah da kuma abincin sallah kamar yadda aka saba eh wasu sun yi wasu kuma ba su samu sun yi ba wasu ba su samu wadata sun yi ɗinki ɗinken sallah ba wasu kuma sun yi ba laifi
su amma yaya kake ganin al'amarin ganin cewa akwai kuncin rayuwa ga kuma halin taɓarewar tattalin arziki wanda ya haifar da duk wasu matsaloli a daga ɓangaren ka an samu an biya wa iyalai bukata da ya kamata Ah, alhamdulillah an biya bukata ba laifi daidai gwargwaro ba duka ba
so ya kake ganin yin- me kake ga ya jawo wannan al'amarin mai kuncin rayuwa tsadar rayuwa duk su suka jawo wannan al'amura
su a baya wasu shekaru suka gabata kafin yanzu an ta fuskantar irin wannan matsalar a baya ba a fuskanci wannan matsala saboda baya ana samun abun a wadace da walwala to yanzu kuma na kuma shekarar ta zo da kuncin rayuwa
to me kake ga ya haifar da wannan matsalar
to tsadar rayuwa tsadar abubuwa kayan masarufi su suka haifar da wannan matsalolin duka
so me kiran ka ga shugabanni a irin wannan hali da ake ciki eh shugabanni ya kamata su duba su taga a taimaka a kawo sauƙin rayuwa
malam sai da ƙarshe ganin cewa idan ana bukukuwan sallah irin wannan zaka tanga ganin mutane suna yawo ana raba abinci gida gida a majalisa majalisa ana fito da abinci ana ci ga mutane da sabbin dinkuna a bana gashi abin ba haka yake ba ko kana ganin ah, wannan canjin za mu iya cewa wannan taɓarɓarewar tattalin arziki ne ya fadda haka yawa abin da yake faruwa inda a ce an lura mu yanayin yadda muka yi hidimomin sallah a bariya da bara akwai canji a irin yadda aka same shi a bana domin ai ko a gwamnatance irin hidimar da ake yi rabon abinci eh, da suga da wani shinkafa a bana ba a yi shi ba sannan in kayi la'akari irin 'yan kasuwa ko masu hali mawadata a cikin gari su ma ba a samu irin wannan ba an samu kamfan irin wannan rabon kayan abincin sabida me sabida hawan dala da maganan wani kuncin rayuwa kai mai ya ya ya ya yi mai an cire tallafi kai abubuwa da yawa sun samu canje canje duk da ma dai a yanzu ana maganan wai dala na faduwa amma mu har yanzu talaka ban bai ga alama ba talaka bai ga canji ba irin wannan alamar da suka faru na kuma ga a ce marayu wanda aka saba yau kayan sallah ƙungiyoyi da kuma mutane a bana kana ganin kawan marayu sun samu irin wannan tallafin daga al'umma alhamdulillah za mu iya cewa marayu sun samu tallafi amma fa su ɗin ma in aka duba aka yi la'akari da abin da ake samu a baya an samu kamfa bai kai yadda ake samunsa a baya ba
Mai saurare da haka shirin Najeriya a yau zo ƙarshe a wannan lokaci. A madadin abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.